الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ثبت جناني وأسر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أسلم أو أسلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillah mun sake dawowa ci gaba da wannan tafsiri na alqur'ani mai girma kamar yadda aka saba gudanarwa a wannan masallaci yau ma Allah sake dawowa da mu a mukura inda muka kwana a jiya wanda a jiya mun kwana a cikin wannan aya ta a cikin wannan sura ta suratul yasin a aya ta 71 a aya ta 72 muka kwana wanda za mu tashi aya ta 73 kenan wanda Allah madaukin sarki yake tunatarwa ga ainihin ni'imomi waɗanda yawa bayi waɗanda ya kamata mutane su lura wanda zai sa su gode ma Allah maɗaukin sarki bisa ga wannan ni'imar da ya yi masu sannan bayan sun gode mashi ya zama abin da zai sa su auna su gano da hankalin su wato wannan ubangiji maɗaukin sarki shi kaɗai cancanta da abauta ma ba waɗansu gumaka ko waɗansu abubuwa can mara amfani su ya kamata abauta ma ba shi ne Allah maɗaukin sarki wanda ayar da muka kwana gare ta ajiya ya faɗa mana akan watan dabbobi na ni'imomi waɗanda ya halitta cewa anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman wa hum laha malikuna wanda Allah madaukakin sarki yana magana ne dan ganin dabbobin ni'ima raqumma shanu awaki wanda yace shi halice su ga mutane kuma ya mallaka masu su wanda mai bayani cewa yammacin mallakawa ta Allah madaukakin sarki da mutum ba zai iya mallakar raƙumi a ce ƙaramin yaro ma wani lokaci shi daga gana ko raƙumi har ma yana bugu ne na ruga da gure na tsoro ne wannan duka kaga in ban cin gorewa ta Allah madaukin sarki wannan da bai faru ba sannan haka a irin su a shanu su ma duk girman shanu sai kaga in ban cin gorewa ta Allah madaukin sarki da mutum bai isa ya sarrafa sa ba duk girman shi ko babban mutum balle karamin yaro amma sai a tara mai dan yaro su ka gan shi duk ya koro shanu ga sunan da yawa dan karami da shi ya kuma suna biyayya duk inda ya ja su haka na za su yi to shi ne muka ce kaga in bacci hore wata Allah ai kaga kura ba ta yi girman sa ba amma mutum tun da Allah bai hore da ita ba kaga bai ya tsaya koro ta zo da ta gidan shi yawwa kaga in ma an ka dawo ga ya kana kana da su mace zai da musu ma girman kura ba duka sunan dake ba hore ba ciki to sai gashi Allah madaukakin sarki ke tunatar da mu wannan ni'imar to shi ne sai ya ce kuma waɗannan dabbobi na ni'ima da ya yi muna a cikinsu akwai waɗanda suke ana ci wato shi a inda ke cewa an famfam da hamar kuna wazallan na har muka hore su gare ku lahun fiha manafi'u a lahun wazan na lahun ko famin haru kuguhu wanda daga cikin waɗannan dabbobin mutane suna hawa kamar raƙuma kenan da su irin raƙuma da irin su doki da kuma irin su jafi haka amma da da ke ana maganin dabbobin ni'ima to sai a ce raƙumi da shi da ake ci ne shi kadai da yake ci a hau cikinsu sannan ya ce min haya kullu kuma suna ci daga ciki shine sai a yanka a ci dukkan su wannan ganin mumin gaba ɗaya a tumaki da shanu da raƙuma da awaki dukkan su ana ci su gaba ɗaya to sai ce dukkan su gaya shi a hau kuma a yi amfani da su kuma a ci sannan sai Allah ce bayan wannan kuma walahun biha manafi'u kuma suna da amfani gare su su waɗannan dabbobin wanda ana ɗiban gashin su wannan suf ɗin nan nasu wanda ake yin shimfiɗa da su ba musamman mutanen da za ka ana shimfiɗi wani lokaci ma har ba shimfiɗa ɗaya ba har da a sutura ta sanyawa hakan ga suna yi shine wani lokaci kaji ana cewa sufaye ana cewa daga asalin wannan kalmar ce ta sufudin wanda su can da ɗayan a wannan can mutanen sai ya zama wannan tabbuwat wanda aka yi da wannan sufi ne ita ce suke amfani da cikin suke suke sanyawa to shi yasa ce mata wata sufaye da kamar yadda ɗaya daga cikin maganganun malamai kenan to ma'ana dai ana amfani da wannan gashin nasu kuma kaga ko bayan gashin dai duka ana amfani da suwa wanda in ma bayan an yanka su din ne kaga ana ɗebe ita fatar ana yin agalami da ita wanda za ga ana zauna a ko wasu da wasu masu sheguzu ya wato da shi ne to shine walawan fiha manafi'u suna da abubuwan amfani a cikin waɗannan dabbobi sannan wa masharibu kuma suna da abubuwan da suke sha a ciki shine na nonon wannan dabbobin da suke sha wanda kaga dukkan su waɗanda dabbobin da aka yi magana da shanu din da tumakin da awaki kowanne daga cikin su ana shan nono ne baki daya ba wanda ba a shan nono shi kowanne daga ciki wanda kaga musamman irin shi nono raƙumi ba kaga an magunguna biyu da cikin jiki ana amfani da shi ya shi zaka da dama ana amfani da shi wajen magani to shine Allah ya ce duka akwai abubuwan amfani a cikin wadannan dabbobi shi wa masharibu da abubuwan sha da kun sha min labaniha na daga nonon wannan dabbobi din sai Allah ya ce shin wai yanzu afala yashkuruna me yasa ba za su gode ma Allah bisa ga wannan ni'ima da ya musu Allah da Allah mu rake sarki wanda ya ba su wadannan dabbobi wanda don ɗaya su ji daɗi tun da kaga su dabbobin nan fa yanda suke da yanda mu dan ai adam muke da rayuwa haka nan su ma suke da rayuwa fa wanda muka jin daɗin numfashi na shi mu su ma haka nan suka ji wanda muka son hutawa su ma haka nan suka yi amma kaga sai Allah ya su don ɗaya muwa kaga yadda mutum zai ɗauko shanu misali ya ala su sun gaji da aiki amma kuma sai su tafi sun yi shi ɗanhi sun ka ce ba su tafi bayar ba wanda za a yi da su ba amma kuma saboda horewa ta Allah shi kenan kuma ya cilasta musu akan dole sai su yi ɗin to wa kaga duk wanda ya ba horewa ta Allah ba hakan ba zai yi ba kuma duka bayan wannan duka yi aikin ka don na wahala da suka duk wahala da suka yi komi kuma karshe in ka ji kana bukata ka ci nama kuma ka yanke kuma ka ci ba ka da laifi ko guda to wannan duka shi ne Allah yake cewa afala yashkuruna shi me yasa ba za su gode ma ni'imar da Allah madaukakin sarki ya musu akan haka ba sannan sai Allah madaukakin sarki ya ce bayan haka sai ga duk waɗannan ni'imomin da Allah ya musu sai ga su wattakhadhu min dunillahi alihatan sai suka rike abin bauta wanda ba Allah ba sun rike su wai la'allahum yunsaruna don su taimake su su hana su daga azabar Allah wai suna cewa waɗannan gumaka in wai za su cece su ran tashar kiyama to kaga abin da dai na farko bai magana shi kai ne bai ma san bautar da aka yi ba to ta yaya za a yi kuma haya cece wani wanda ko kai ne bai cutu bai iya ceto balle ya cece wani din a tun da kaga Allah madaukakin sarki ya bada misali yanzu yace ai su masu riƙon waɗannan gumaka matsayin allora suna bauta musu yace ai haka suke kawai misalin wanda ka san gizo gizo ne wanda an da gida kaga gizo gizo yana da gida amma gidan na shige da wani amfani saboda wannan saka shi gizgizo da kai gida ne gare shi amma kuma kaga wannan gida na shi bai hana shi kashin ruwa yanka ruwa saboda bai kare shi da komi kuma gida ne bai hana shi an kai rana kuma ya sha zahin rana in iska wai to kuma yana aikwa shi duk gidan gaba ɗaya sai da shi to kaga bai da wani amfani kenan to sai Allah ya ce su masu bauta wa gumaka wanda ka san gizo-gizo ne da adda gida amma gidan bai da wani amfani to su ma waɗannan gumakan haka nan su ma ba su da amfani gare su wahala bautar ɗaya da suka yi kurum gare su shi za ke cewa marorin za ka ga cewa su waɗannan gumakan da wa in ya sulu buhu musu babu shay'an la ya tanki zuhurin ya ce su ufa ɗalib wani maɗlubu ya ce waɗannan gumaka da in ma abincin da su mutane suka ajiye wajen gumakan nasu wajen ɗaya su samu albarkar su daga baya sai a zo a ɗauki abincin don a ci sai ce waɗannan gumakan da ya an ka ajiye wannan abinci in kuje ma ya toɗi ba ba su iya ƙwaci ki abinsu to wanda ko kuje ya bi abu ne bai ya kwaci kuma shi aka to shi Allah shi aka bauta ma shi zai iya wani wani wanda ka ko kai ne ma bai ma amfani kenan to shi Allah yake cewa wa tantufa tsada wa tufa talib wal matlub da wanda yake nema din da wanda ake nema din da wanda aka nema gare shi da wanda ka nema dukkanin su baki daya ce wata dukkan su masu rauni ne baki daya da wanda ka nema da wanda aka nema gare shi dukkan su masu rauni ne baki daya to shine yana Allah yake cewa wai duk da Allah madaukakin sarki wanda ya masa waɗannan abubuwan ga yanan na ni'imomin na waɗannan dabbobin da sauran ni'imomi waɗanda ba su da iyaka kamar yadda yake faɗa wa in ta uddu ni hatan lahi la tusuha to shine yake cewa duk da kawai amma wattakazu sai ga sun kariki min dunillahi wani wanda ba Allah ba suka riki alihatan waɗansu allola shine gumaka waɗanda suke bauta ma wanda ba Allah din ba wai la'allahum yusaruna wai don dai a taimake su shine waɗannan gumaka su taimake su daga bautar watan wannan bautar suke musu su zace su a lahira ya an to shine sai Allah madauki zai ce ay la yastadibu nasrahum waɗannan gumaka nasu ba su da iko na ceto na taimako gare shi ne la yastadiuna ba su da iko watan na nasrahum taimakon su wahum alhali su waɗannan gumakan lahum jundun wasu suna ganin runduna ce gare su waɗannan kafirai din to sai Allah ce waɗannan gumakan da su masu bautar gumakan da gumakan gaba ɗayan su shine yake cewa a lasiri na sarrafin goma lahun jindin su matsayin wayar runduna ce gare su muhtaruna Allah ce dukkansu da su masu bautar da waɗanda aka bauta man duk Allah zai haɗa su gaba ɗaya dukkansu a cikin azabar Allah baki ɗaya to Allah ya kare mu to shi Allah ke faɗa sai ya ce fala ya hazun ka kauluhum فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان عنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم
sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa don haka yanzu kuma zai ba manzara salama haƙuri kamar yadda aka sani a su lokacin da waɗannan kafirai manzara salama ya masu wa'azi ya kira su to in sun kai abin da wato na kafin cewa to Allah maɗaukin sarki sai kuma yana ba manzara haƙuri akan abin da suka aikata ko a bashi haƙuri ta siga cewa ya yi haƙuri ɗin ko kuma a saukar da waɗansu ayoyi wanda da ka ji siga ayoyin kai ka san lallashi da ake wa manzara salama ana bashi haƙuri wani wanda ka ji an baci haƙurin kai tsaye irin fasbir lihukumi rabbika fa innaka bi ayunina da irin fasbir da hukumar rabbika irin su fasbir kama sabar ulul azmi min rusuli da sauran dai waɗanda ayoyi da Allah yake ba mazan da hakuri da suna hakurin karara banda kuma irin nan kuma wanda ba cewa aka yi hakuri da kalmar ta isbir din ba amma dai sai amfani da waɗansu kalmomi da ka ji su kai ka san matsayin lallashi ne ga manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam to shine na Allah yake cewa ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fala yahzunka qawluhum kar zancen su ya bakanta maka rai da suke cewa wai lasta mursala cewa ai kai ba manzo bane kai na ba su yi imani ba ba su yarda da cewa kai manzo ne ba daga Allah madaukakin sarki ba to kar wannan abun ya bakanta ma rai manzo Allah ka kyale su shine fala ya hazo ka kaulun kar zancen su ya bakanta maka rai inna na'lamu haqiqa mu mun san ma yusirruna abinda duk suke koyewa wa ma yu'linuna da abinda suke bayyanawa min zalika na daga waɗannan abubuwan da suke faɗa wa gairihi da ma wani su daga kwanu jazihum alaihi za mu saka masu ga duk abin da suke aikatawa da saboda haka sai kai hakuri kamar yadda ka gana ma shine dalilin can farkon ayar Allah madaukakin sarki saukar da wanda aka wannan rantsuwa yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalina wannan shine dalilin Allah ya rantsuwa yake cewa manzo Allah ko sun fada cewa wai kai lasta mursalan to kai hakuri ai shi Allah ya shaida ya tabbatar da kai manzon ne na shi to kaga tunda Allah ya shaida ai magana ta kare ko dai yanzu aka zo sai aka samu wani mutumin banza ya ma wani shaidu na mara kyau ya ce ai kayan kaza ya ma karya to sai kuma wani mutumin kirki wanda kowa ya yarda shi mutumin kwarai da shi sai shi rika ci a ba haka nan bane to ina ruwanka da wancan magana na wancan da kaga ka kare da wancan laifi na shi don ko mutane sun kaji sun san cewa wancan mutumin banza ne ba za a dauki magana sai ba to wannan shine to sun karyata sun faɗi maganganu to Allah kuma wanda kirki ya shaida manzo Allah ya ce shi manzo ne na shi to ai kaga magana ta kare ko kowa ma duk duniya bai yarda ba to ai an gama samun shiriki na to shi ne Allah yake cewa don haka watan a kakkaka ji baki ciki akan wannan mun san duk abin da suke na ɓoye da na bayyane wai ma'ana shi ne ana tunatar da su sani duk abin da za su faɗa ga manzo Allah su sallama to Allah yana sane da shi ya ko wanda za su yi ne a ɓoye ko ma wanda za su yi ne a bayyane duka dai Allah ya san shi ne sannan sai Allah mara zirki ya ci gaba da bayani kuma akan watan musu da suka da tashi alkiyama suna cewa su ba su yarda ai tashi alkiyama ba shi ne sai ake cewa awalam yarin insanu shin wai shi mutum bai gani ba halal bai sani ba aka ce shine asrun wa'ilin kamar yadda al-imam al-hakim ya ruwaita daga sayyidina abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu wanda yake cewa wai ya zo wurin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam sai ya samu kashi irin kashi wanda yake ya ya ya da misali da mutuwa an gane wanda in an murmutsa shi haka yana zama gari haka sai ya zo da shi wurin manzo sallallahu alaihi wasallam yake murmutsa shi yana cewa yanzu Muhammadu wanganan kaka cewa yanzu Allah zai tayarwa saboda ku sai tashi alƙiyama nan an gane wai yana mun gari ne yana zuba haka yana cewa manzo Allah yanzu an ganka cewa Allah zai taye to shine sai manzo Allah ce bare da gaske Allah zai taye da shi kuma zai kashe kashi Allah kuma kai ma ya taye da kai sannan kuma ya saka wuta subhanallah da malamai suka ce to tunda maza Allah ya faɗa magana sai aka tabbatar da to kenan ko kafiri zai mutuwa tunda annabi ya ce zai kashe kashi ubangijin kuma ya tayar da kai kuma ya sa ka wuta to kenan kafiri shi ishara ce annabi yana cewa zai mutu kafiri ba zai mutu zai kenan kuma haka an kai asim wa'ilin kenan ba wannan shine a wasu suka ce ubay bin khalaf ne da masu ne bayan kafirin makka duka dai an ruwaita da haka ne wanda kamar shi ibnu abi hatim ya ruwaita ne wanda ya ce shi ubay bin khalaf ne wanda shi kuma imam al-hakim shine ya rubuto da cewa shi asim bin wa'ilin dukkan su dai manyan kafirin makka din ne wanda yake koma ga wane ne ta sauka haka din ne wanda ka san shi manzo sallama duka al'amura Allah ya sanar da su ya bada shi hannun shi shi yasa kaga akwai wani sahabi wanda za a yi wurin yaƙi wurin jihadi sai kawai yana rera waka hakan ga kamar yana yin waka matsayin ta zaburarwa ga su sahabbai wanda za su je wurin jihadi din to sai manzo sallama ya ji wannan yana yin waka sai ke tambaya wane ne wanda yake wannan waka sai aka ga mashi wa ai wane ne kawai sai manzo sallama ce Allah ya ji kanshi ana cewa haka nan sahabbai suka gano to ko shara za ya kawo tun da hannu ya ce Allah ya ji kanshi to suka gano nan take shara za ya har wani cikin safe ya ce ai manzo Allah sallama aiko da ka bari ka ƙara jiyar da mu da da shi ma na wai da an ban mana shi nan gaba dai a ƙara mai rayuwa mana kuma ƙarshe kuma da an kai wannan yakin ya shahara din to kaga irin ne da aka yi mashi wannan tun da kaga sai annabi ya ce mashi Allah zai ta da kai zai zai kashe ka kuma zai ta da kai kuma ya sa ka wuta to tun da ya ce zai sa shi wuta to shine shaida na cewa lalle kenan zai mutu kafin ka san duka mu'jiza ta manzo Allah ta bayyana wannan su ayoyin alkur'ani kuma sun sauka wanda duk sun tabbatar daga hili karar sai dai saboda rashin imani da kafirai ko ka kamar irin daga cikin ina jin walid ibn mugira ne wanda Allah ya saukar da ayoyin nan wala tudai kullu halafin mahin na mazin mashahir min manna'il lil khairi mu'tadin asim utullin ba'da zalika zanim to wanda shine duka Allah mu dauke saukar da wannan ayoyi na cewa kai manzo Allah kakkabe ma duk wani wanda yake mai yawan rantsuwa wulakantacce wanda yake mai hana alkhairi mai yawan annabimanci mai aibanta mutane wanda ƙarshe da sai Allah ce kuma bayan haka kuma shi shege ne shi dan zina ne to shi kuma da lokacin da ya ci haka nan sai ya tawo gida ya samu takobi isko uwa ce ya ce shi yau Muhammadu ya zazzage shi wai manzo Allah ya zazzage shi saboda haka amma dai duk abin da manzo Allah ya faɗi gaskiya ne guda ɗaya ne a bai sani ba ita ita sai ta sai ta faɗa mai gaskiya in ba haka ba kuma ya sani ta yace manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce mashi shege ne shi to ta faɗa mai ya an kai aka same shi saboda tashi shi ne sai ta ce mai lalle haka shi ta faɗa mai cewa wannan uban nashi da aka ce ma watan mugira ba uba ne ba ne shi bai haihuwa gaba ɗaya kwata-kwata amma kuma gaya da dukiya mai yawa ita kuma sai ta ga cewa yanzu in yan mutu bai da magadi to dukiya ga a za a yi ita sai ta yi zina da makiyayi ne wani mai mai kiwo sai an ka samu ciki ne ka ga yanzu irin nan iyakar dai bayyana gaskiya shi ya tsofe manzo Allah ga shekaru ba shi ne dinna wanda yake cewa dinna wa inda annabcin nan gaskiya ne da shi za'a ba tunda ya hai manzo Allah shekaru kuma ya shi kuɗi shi ne kawai mu ga ka gane shi ya hujja ce ya hai kuɗi wa da shekaru to kaga ya tsofe manzo Allah a shekaru fa to yanzu kaga inda annabi ba annabi bane to a ayya ta shi shege da shi ya tunda har ya tsofe shi ba gaba ne haka yi ba kaga kamata ya sai imani ko amma da haka nan bai yi ba kuma Allah yake cewa sanasimuhu alal khurdum za mu mai alama bisa ga dogon hancin nan nashi kuma an ka ce wurin yaƙi jihadi kuma an ka sare hancin ya dawo da hancin ba kaga alama ta tabbata ku kaga kawai duk abin da ya kamata imani kawai kamata a ce yayi amma ina haka ne mu da shi ma kafare na shi shi yasa yanzu shari'a ta Allah ce wanda da zan Allah bai shirya da mutum din ba sai kaga duk bayyana hujjoji da dalilai mutum ba zai imani din ba to duka irin waɗanga kafiran duk abuwa da dama sun bayyana gare su din wanda amma ƙarshe dai saboda Allah aka yesu to shi kina sai musulman to shine nan wannan aka ce to shine yake ce maza da maka to shi yasa ƙarshe shine sai Allah saukar da wadanga ayoyin tun daga nan farko aka ce har zuwa ƙarshen sura baki daya to sai aka saukar da wadanga ayoyin wai saboda suna musu da tashi alƙiyama suna ganin ba za a yi ba shine Allah yake cewa shin wai awalam yaral insanu shin wai ashe shi mutum bai gani bai sani ba aka ce shine wannan asunu wa'ilin din ko kuma shi kuma wannan wato ubayy bin khalaf din yake cewa shin ashe bai sani ba cewa anna khalaqanahu cewa mu mun ka halicce shi min nudifatin daga digun mani ba shine ila an sagirnahu shadidan har mun ka bai da shi ya zama shadidan qawiyan mai tsananin karfi ashe bai ga mu mun karci shi daga digun mani ba fa iza huwa hasimun wai har gashi yanzu ya tawo yana jayayya wai da muwa mu da mun ka halicce shi amma da mu ki jayayya sai gashi bai zahu asimu mubinun sai gashi shi yana yana mai jayayya da muwa kuma mai bayyana da husuma ta shi karar da muke jayayya shi bai data da shi ba wanda ramadana matsalan wai har yana buga misali gare mu mu yake buga misali ma'ana da wannan kashin da ya zo da shi ya yana cewa yanzu wangana za a cewa za a tayawa shi na ɗage cewa wanda ramadana matsalan wai har yana buga misali gare mu wanda siya khalqahu shi ga sha ya manci lokacin da aka halice shi da digon bane wanda ba kowa bane shi qala wai yana cewa man yuhil izama wai wa yake iya raya kasusuwa wahiyar rabimu suna rututtugaki bayan sun rubbe gaba sun lalace kuma a ce Allah zai tada su ba wai shine yake wannan ja'i na wasu akan haka din to shine Allah yake magana cewa to shi da adam ya manci da haka wanda ake cewa wato kamar yanzu nan da suke musu suna ganin wai Allah ba zai iya tayawa bashin ta wani bangare to nan dai in ka diba abinda Allah ya halicci shi da adam abinda ba komai bane tun da digun mani ne wanda yake kazanta ma wanda sai ka wanke shi daga cikin kake cikin ka saboda nisa ne sai Allah ya dauki abinda ba komai ba sai mai komai din ga to kuma za a kuma a ce sake yin wani kuma irin wannan da kuma ya gagare shi to shine abin diba wannan shi yasa kace Allah yana faɗa a ta ko hal ata al insani hinun min ad dahri lam yakun shay'an markura ai ai wani lokacin shi da adam ma ba kowa bane sanadin ba shi gaba ɗaya ma alam na khaluqukum min ma'in mahin Allah yake cewa shi ya dace su daga ruwa wanda suke masu rauni wanda ba komi ba to shine Allah yake cewa wai shi da aka halitta da digo mani wai shi ne yake jayya da mu da muka halitta shi din wai har yana buga mana misali na cewa ba za a iya tada shi din ba to shine sai Allah madaukakin ce to kul ka gaya masu ya rasulullah
قل يهويها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأكبر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق لك مثلهم بل وهو الخلاق العليم
a to anan ubangiji madaukakin sarki yana ƙara tabbatar musu da cewa tashi alƙiyamar nan abu ne wanda yake tabbatacce wanda Allah madaukakin sarki wanda ya halice su a farko din yana da iko wanda zai sake tayar da su bayan sun mutu din shine yake cewa a kullu ka gaya musu ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yuhyi allazi ansha'aha awwala marratin allazi ansha'aha awwala marratin wannan Allah wanda ya halice su a farkon halitta to shine yuhuyiha zai raya ita wannan halittar bayan ta mutu din wa huwa bi kulli khalqin alimun kuma shi masani ne da kowace halitta ta shi baki daya ya santa a mujmalan da mufassalan duka ya sani tun kamin a halicci halittar ya santa kuma in an halice ta ya san war za ta kasancewa a shi yasa kaji hadisin da yake cewa kowane mutum za a ana halitta ta a cikin cikin mahaifiyar shi kwana 40 yana digun mani kwana 40 ya koma yana jini kwana 40 ya koma tsoka sannan a aiko mala'ika a busa mashi rayuwa sannan shi mala'ikan Allah ya umarce shi da waɗansu kalmomi a rubuta arzikin shi ko mai arziki ne ko mara arziki ne da kuma ajali ne to shi Allah tun kayan mutum ya tau ya san mai arziki ne ko mara arziki ne tun kayan mutum ya tau ne ya sani shi yasa tun kayan ka tau da aka rubutu maka kuma kar amince shi arziki wajen Allah ba wai ka tara tarin dukiya ba a'a shi Allah ba wani ba shi arziki gare shi ba abinda arziki wajen Allah shine mutum ya zai yana da cikakken imani mai kyau ya zama yana da ayyuka na ibada masu shi arziki wajen Allah in kai kashe kowa talauci duk duniya amma kana da imani da aiki mai kyau to kai ne an mai arziki wajen Allah yawa saboda haka in kai an faɗi magana arziki wajen Allah to ba ba ta dukiya ba wannan dukiya inda wani abun kirki ce to da Allah bai ba kafirai ita ba da su bai da ba su samu komai ba amma sai Allah ya ba su dukiya kuma a yanzu ma ko ga yanzu da rayuwar da muke sai ka ga wani kafirin ma da kuɗin kuma to ka gani saboda me saboda ba wai shine ma'auni ba ba mai iyali ne na gane cewa ai wannan shine abin da ke wai dukiya ba wannan ba koi bace wannan dukiya Allah ga dama ya baka ne in ya ga dama kuma ya hana shi yasa ake cewa kaga ya sahimu ilimi da kuma fahimtar addini ya yi ta muhimmanci so nawa saboda ita dukiya in ka diba da wanda Allah ka so da wanda baya so duba shi kai kuma ko kana so ta ko ba ka so ta ita sai ya baka tunda mutum nawa za ga Allah bazarci ka dukiya ko shi ko amma kuma kullun haka shi da kuɗi gashi yana ta almubazzaranci da banna shashinci ko ina amma kuma kudin ba su kare mashi kai ko ga kama kai almubazzaranci kana duk iya bakin kokarin ka tanadi ko da ajiya da zuwa mun akari amma kuma sun fita ruwa yanzu to na za gano abin wato shi Allah ya gana da wanda ka so kudi da wanda ma bai son kudin shi Allah duk ba shi kai amma sai aka ce banda irin sha'anin ilimi shi shi sai kana so ne Allah ya kaba ka mutukar baka so ne Allah ba zai taba ka shi ba ba wasu auren da aka yi na zuciya ɗaya ba a gani yawwa bayan ka so ne kuma ka yi aikace me ayi ne aikace zuwa makaranta kullum kullum ba ɗauki rana yawan nazari yawan komi ya zama duk lokacin ka gaba ɗaya ka bashi ko kamar da suke cewa wai a adal ilma kullaka yu'tika ba'dahu wai ka ba ilimi duk dukan ka gaba ɗaya shi ilimin wajen lokacin ka gaba ɗaya ka bashi gaba ɗaya in ka bashi to shi kenan sai ɗaya baka ɗaya sai ɗaya in maka wani abu na shi kuma ba duk dukan kai ne zai baka ba a sai ɗaya in maka wani abu ne yawwa shi ta malu suke cewa ka zamo ko wani lokaci ka zama kai abokin hirar ka littafi shi abokin hirar ka kullum in kana cikin ɗaki ko kana ina ne zama da tafai su ne abokan hirar ka abin da ake bukata kenan in kana haka nan suka ce shi yasa shi karatu ka rika kulla mu'amalar shi ya zama abokinka na kudda ko ya zama ya san ka ka san shi da kun yi haka nan aka ce wai duk inda kake da ka kira shi sai ya taho wai saboda ya san ka kaga sai ka zo duk cikin komi yawan taron jama'a da mina ne kaga in an gaba ka abu magana za ka miƙe tsaye kuma ka yi magana kuma ka jawo duk abin da ka so ka jawo na karatu saboda abokin ka ya saba da kai amma da zaran ba ku kula abuta ba to da ka kira sai ɗaya toge sai ne shi ne san ka ko sai yake tabowa to to saboda haka wato shine mutum ya zama yana da a imani mai kyau da to shine arziki wajen Allah ne to shine Allah yake magana cewa a shi masani da dukkan halitta ta baki daya kamar da muka faɗa cewa ita halitta ta Allah kowace Allah ya sani ba irin kira ce ta bature ba wanda in ya halitta mota yanzu an sai da ita daga bakin da ya sai da ita rabu da ta bai ƙara sanin halin take cewa ina take lahiya take yanzu ba ta lahiya ko ta yi haɗari ko ko a ba bai sani ba amma shi halitta Allah komi karamcin ta komi girman ta ya san da ita yanzu munan ga mana duka ba mu kada cikin duniya gaba amma yanzu Allah ya san da duk abin da muke ciki ya san duk halin da muke ciki ba mu kaɗai ba duk duniya gaba ɗaya sannan ka koma ga ƙwari ɗin ƙana da kake kallo su tururuwa su kiyashi su duka ya san da su su maɗin kowace halitta kaga ko ka ko gida guda na turuwa ka ce ka tsaya da shi ka kula da kowace ka san halin take ciki kaga kan ba sai ba to balle shi duk halitta duniya gaba ɗaya cika gab shi yasa babu wani abu wanda yake boyuwa ga Allah shi yasa kai zake cewa wata koda wani ganye ne zai faɗuwa daga sama kamin ya katsa ke ya faɗo shi Allah ya san da wannan ganyen zai katsa ke daidai wannan lokaci kuma zai faɗo wannan lokaci yanzu kaga ko a ce itatuwa ko dai a ce duk duniya itatuwan da garin kadai akwai ba wasu na wani gari a ce su kadai duk kunne guda inda katsa ke ya faɗo ƙasa an san da shi ya ai kaga ba dan cikin balle na duk duniya gaba ɗaya yanzu ka amma ebe da sauran itatuwan gaba ɗaya sai a ce itatuwan beji ɗai su kadai na garin kadai ne na beji ɗai beji ne na garin kadai ka gaya wasu da ya ga kuma kuma ga ga su kala-kala ne banda bai duka ga sunan kan kashi-kashi kuma na duk duniya gaba da Allah ci duk san da su ba yanzu ra'ayi iska haka ga duk ice guda ka gani duk suna ai faruwa da yawa ko to duk wanda zai kaskira faru din kame ya faru Allah ya san da shi subhanallah to balle sauran halittar kenan to shi zaka ya ce ko bi kulli khalqin alimun shi masani da dukkan halitta ta gaba daya babu wani abu wanda yake koyuwa daga cikin ita wannan halitta kashi din sannan sai Allah mu zaki ya ce shi Allah din nan Allah ne shine wannan da ja'ala lakum min ash-shajaril akhdari naran allazi wannan da ja'ala lakum wanda ya sanya gare ku min ash-shajari daga itatuwa wanda suke al-akhdari kore ma'ana dan duki na tsanwa kenan sai ya sanya muku naran wuta a cikin su fa idza antum minhu tuqiduna sai ga kuna kunna wuta kuna hura wuta da suwa wanda kaga da ai kaga da itatuwa da ake kunna wuta su ba da su da cikin sun saboda aka yi yadda ake hada ita to kuma ishin ma danye ne amma yadda za a hada wancan da wancan sai a zo a kunna wuta da shi kuma in ba duk mutum bai yawan zamanin da aka yi tanta goma a yanzu ba yanzu dai ayyana gana a shara a ishin ne ita ma kowa ce wani amma da shi za a kunna wuta to Allah ya ce shi ne kai waɗannan ayyuka shi ya sanya watan wuta a cikin wannan ɗanyen itatuwa akwai wasu mai samman keɓanta tuwon da sun kafi wuta daga cikin itatuwa ɗin shi yasa don haka abubuwan suna nan da yawa kwarai daga cikin da hikimomin Allah suna nan ɓoye a ciki sai da kamar irin yadda wani an ce akwai wani wani kafin ya taɓa zauren sai na ali radiyallahu anhu yake cewa wai sai ɗauko mai kamar kwanfamar kai na wani wanda ya daɗe da mutuwa ya zama misali kashi ka gane ya zama kwanfamar ɗaya ce kuma kashi ne wanda biya daɗe da mutum ya tsufa sai yake ce masai na ali wai yanzu wannan ne ne wanda annabin ku ya ce wai za a taya yanzu ta shafi ana mai za a taya shi ya kuma ana mai azaba ma yanzu haka wai azaba mutum da ya mutu kafin ba na kalli kaga tun da shi yana nufin misali kuma maka wani kafiri ne dauko to yana nufin misali yanzu an gana ne fa annabi ko ci wai ana ta ana mai azaba da wuta sai ci wai to shi gashi yanzu ya dauko amma bai ji zahin wuta ba ya an kai in gaskiya ne me yasa bai ji zahin wuta ba amma amsa ba ta amsa har bayan sai na alwali ba ko mutum yana ganin kai ne ai ko in ni ne ai kaga sai a kasa za a cewa amma sai da alif ce to yanzu a wanda za a yi amsa wannan tambaya tare da za mu yi aikin da kai ya sai shi abin da ya kamata yanzu samu wani duwatsuna guda biyu ya samu duwatsuna guda biyu sai ce to abin da ya kaso yana so ya ɗauko duwatsunan guda biyu sai ya buga wani bisa wani to shine ko da ya buga wani sama wani haka sai kasan yana kyalle wuta ko sai ya ce to ya ce ka gani yanzu shi wanga dutse shi ma na dauke da wuta kuma ga shi ka dauko shi ko baka ji zahin wutan nan ba to shi ma yanzu wannan kan na uwan naka yana da yana ci da wutar kai ne baka ji zahin wutan wanda ka san ka dauko wannan dutse baka ji zahin wutan ba amma gashi ashe kuma akwai wuta ci don daga gashi da kanka ka buga kuma ga wuta ta tashi ciki to shi ma wannan kan naka yana na shi mana cire wutar to kaga shi yasa wani zuwa ke sarki duka abuwa ne shi yasa in dai Allah ya faɗa maka za ba ruwanka kai dai kawai ka imani ka yarda ko ka san wani abu yake ko baka sani ba in dai Allah ya faɗi kawai shi kenan sai ka ji a cikin alqur'ani ya ce ko can alqur'ani din ya saukar da akwai ayatun muhkamatun a ciki kunna umul kitab ya ce wa ukharu mutashabihat wadansu ayoyin kuma ma ba a iya gane su to iyaka dai abinda ka gane kawai ka yadda da shi shi kenan wanda ma ba ka gane ba shi ma duka yi imani shi kenan shi ne ka ji malamai magabata suke cewa don haka abinda qira'atu ha tafsiru ha irin wadannan ayoyin kawai kai da karanta ka wuce kawai shi a fassara shi kenan ko ka san ma'ana ko ka gane abinda ake nufi ko ba gane ba dai kawai kawai dai ka san ma kawai a tafiya kamar misali wanda muka baya ko na cewa wai da imani ko da shi da da hankali suka magana akan taimama akan akan magana alwala hankali yake cewa shi ya san abin da yasa aka ce ayi alwala in za a yi sallah ai ko da wani sarki zaka ce ka gana da shiya matsayi yana babba ai dole ka dan wanke huskarka da kawo ka dauka da da haske haske saboda haka balle za ka gana da Allah tunda mai sallah almusalli yunaji rabbahu mai sallah gana wani ka da Allah tunda haka ne ko ai kaga dole ka dan wanke huskarka ka dan da haske gaban Allah madaukakin sarki to wai shine haka ne ci ya sa abin da sa aka ce ai Allah don dai ka da haske gaban Allah ne kawai to shine imani yake ce mashi a'a to amma yanzu in haka ne to kuma yanzu in kai alwala yanzu kana gama ta yanzu yanzu nan wurin inda kake zalle da sanyin jikinka bai wuce ba sai ka yi rihi sai ka ce alwala kuma ta kare to yanzu a yan magana hasken huska aka so tana nan hasken na bai tsako na ruku to yanzu a ce nan ya ce a to nan bai kane ba kan sai ce to kuma ga wata ƙarin tambaya har yanzu sai an ka ce in ka ce kai bai dan ruwan baka samu wani taimawa sai ka dafa ƙasa sai ka shafa ga huskar taka da hannun naka ya ce kaga yan haske aka bukata ka ƙara ɓata huskar ma da ya ce to ma an ƙara ɓata da shi ne to kaga shi salama Allah ba ruwan ka kai dai Allah ya ce yana azabtar da mutane ba dole ne kai in ka bude kabarin wani sai ka ga wuta tana ci ba a'a ba shi bane ba kuma wanda aka yi wancan kafin da sai na alaki na to saboda haka shine Allah yake tabbatar da cewa duka waɗannan abun da yake faɗa wannan abun da yake tabbatar ci an yi amma yanzu gashi an cin wani lokaci wanda sai gashi an samu wani malami a Najeriya ga yanzu wanda yake duk irin wannan azaba ta kawai da ake cewa da komai shi duk ƙarya ne bai da su ba duk hadisan da suka tabbatar da shi duk ƙarya ne subhanallahi saboda ka san ta in in in shi ta kamar da muke faɗa shirya da mata Allah ce amma yanzu ba don haka da yanzu don Allah ce yanzu ba wani azabar kabari gaba ɗaya kwata kwata ba ta shi ƙarya ce duk hadisan da suka yi magana akan hakan duk ƙarya ce bai je su kuma nan Najeriya yake da ba ha ba ai kaga mun yayi muni da insha Allah ya rike mana imanin mu ah to shine Allah yake cewa shi yayi wannan fa iza antum minhu tuqidun sai ga kuna hura wuta daga su waɗannan itatuwa din waɗanda gare su ake kunna wuta ne sannan sai Allah yake cewa awal yasal ladzi khalaqa samawati wal arda shin wai ashe wannan wanda ya halicci sammai da ƙasai bai zamo ba bi qadirin ashe bai zamo mai iko ba ala an ya khalaqa mithlahu bisa ga qala halitta wasu misalin su wanda ya irin wannan halitta kuma yanzu ashe bai iya ƙara mai wata irin ta ai ka san kaida shi ta mutum ma adam shi abin da yake kallo kame ayi abu na farko ya hiwaya amma in yayi abu ɗaya yanzu misali kamar wanda ya saba wanda ce rabin ya dinki misali sai a ce yanzu ya taba lokacin tagwa karamci misali ya taba lokacin tagwa da kura so 20 misali kuma sai a zo mai da irin wannan tagwa irin wanda ya saba doka kuma wai kuma sai a ce wai ɗaya irin ta kuma irin wanda ya saba ba ta kalace da ba an gane ai kaga dai magana ba gaci kaga shi wannan ko yau wato yanzu balle Allah madaukakin wanda shi gare shi shi duk ɗaya ne da farkon da maimaitawa shi gare shi duk ɗaya ne shi gare shi da yanzu ya fara yanzu mutum biliyan nawa aka yi faɗin duniya na gaba ɗaya biliyoyin mutane an kai to yanzu waɗannan biliyoyin mutane da aka yanzu duk dai har yanzu Allah madaukin sarki a ce duka har yanzu ya kasa ya iya ƙwarewa ga halitta ta inda zai kasa tayar da su wani zai tashi a kiyama su kafin suna ganin abin ba zan yi ba to shi yasa Allah yake cewa shin wai shi Allah da ya halicci sammai da kasai shin ashe bai zama bi qadirin mai iko ba ala an ya khaluqa mislahum bisa ga halicci misalin waɗannan halittar da aka yi ba manyan su da kananan su sai Allah ya bada amsa ci bala haka ne lalle Allah mai iko ne bisa ga halittar sauran halitta irin yadda ya halicci sammai da kasai da duk abin da a cikin su dinnan to yana da ikon da zai sake halittar wasu irin su shine bala haka ne dama in kaje an kalmar bala wato ana bada amsa na wani abu wanda an kai tambaya mai kama da ta korewa to sai a ce bala idan tabbas haka ne Allah mai iko ne na yin wannan abun da aka kore din wa huwa al-khallaq shi Allah shine wanda yake mai yawan halitta al-alimu kuma wanda yake masani wanda shi yasa malamai suke cewa wato shin wai su menene abin da suke gani wanda Allah ba zai iya tada halittar nan ba shi suna ganin cewa in mutum ya mutu don ya zama ƙasa ne shi yasa Allah bai ita da shi ya tunda ai kaga wanda ya mutu aka rufe shi kaga zai rufe dige ne zama ƙasa ko to shine ake malamai suke cewa shi yanzu shin abin da suke nufi suna ganin cewa sun da sun zama ƙasa shin zaman su ƙasa shi yasa Allah bai iya tayar da suwa suna ganin cewa inda jikin ne an nan da aka ita da su amma tunda yanzu jikin ya ɓace ba shi ya zama ƙasa shi ne sai an kashe to in shi ne suka ganin cewa kamar don sun zama ƙasa ne ba a yi da su ba to gasu manci asulin ɗan adam da ƙasa an kai shi ayi to balle yanzu da ya rubi ya zama ƙasa to dama tun asulin kwacin da ƙasa an kai shi a nabi adam kenan to ashe ka kake nan yana yiwuwa kenan tun daga shi an yi dindawa kwacin to in kuma suna ganin cewa a'a ba don ya zama ƙasa ba a'a suna ganin iko dai ne Allah bai iya ba to a'a an kai yanzu ya samu iko na yanzu ga yanzu sai maimaita su abai da iko ne kuma to duka ne ta kowane bangare dai aka duba za ka cewa babu wani dalili wanda zai kore iko na Allah maɗaukin sarki wanda zai tayar da halitta bayan an mutu shi saka yake faɗa cewa shi mai iko ne bisa ga dukkan komai wallahi ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne bisa ga dukkan komai in kaga Allah bai yi abu ba to sai dai bai nufi kuro saboda shi komai nashi da mashi'a ne in ya so yin abu to zai yi fa'alul lima yuridu shiya in bai nufi aikata abu ba kuma ba za a iya watan ba wani wanda sai sai yayi to shi yasa kaga ubangiji madaukakin sarki duk abubuwan da yake mana cikin ni'imomi da yake mana shi ya cikin falalatai ne in ya ce bai yi ba wanda ya sa dole sai yayi yanzu misali kamar ruwan sama sai Allah ya rike ruwan sama gaba ɗaya kwata kwata haƙi wa ya sai kwato su baya kuma da Allah ya rike su duk duniya sai ta halaka ruwan sama kautar cikin baiwa sai guda tun ta ruwan sama da ya rike shi kenan sai duniya ta halaka gaba ɗaya tunda ka gani ai kana gani tunda ka san su ruwan sama ta dalilin su ne na farko dai aka yi noma sama abinci ta dalilin su ne kuma ake gina riyoji ana cimma ruwa tunda ai ana gani yanzu sanadiyar duk inda za ka gani suna da irin dam dam haka da yawa inda ruwa su kwanci kwarai da gaske za ka ga irin nan aka gina rijiya na take ana cimma ruwa saboda ruwa akwai su wurin to in an ka bar ruwan sama duk waɗannan duk ayyuka za su gaba ɗaya to in ba bisa da wakilin ko bawon sai an gina a cimma ruwan to kaga ba ruwan ƙasa ba na sama to a za a yi rayu rayuwa ba za ta yi ba to yanzu kaga cikin baiwa Allah cikin ni'ima ta guda ɗaya in ya rike guda kacal shi ke nan taɗa shi ta harkar duniya gaba ɗaya to shi yasa shi Allah ni'imomin da ya shi ba su da iyaka ba kuma abin da ya kasu da bayan gode mashi kawai kuma ya ce an gode ba kuma ƙarawa zai wani shakartu la azizan da kun to wannan shi yasa duka Allah yake tabbatar da cewa waɗannan al'amura duk da Allah yake faɗa wannan abubuwa ne tabbatattu haka suke haka yake da sai ce kuma inna ma amruhu na inna ma amruhu idza يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون
Ah, to sai Allah maɗaukin sarki ya ce, ah, yake cewa don haka shi Allah inna ma'amuru kaɗai dai lamarin shi, iza ala da shi an iya nufin wani abu, kawai an ya kula lahu kawai sai dai ce gare ga abun ne kun zamo faya kunu shi kinan suke zama din mai ma'ana shine kar su dauka duk wannan tare da halittar nan da ake ta fada za a yi tashi alkiyama za a tare da halitta su dauka wai abun wuya gare shi sai Allah ci bai da wuya in yace abun ya zama kawai zama dai zai wanda yanzu kaga shi lamari na Allah madaukakin sarki hankali ba shine yake gane cewa domin inda hankali zaka saka gane yanzu ai shi halittar ta mutum din ba zai da sautin da ta sauran dabbobi da yi tun da yanzu shi kakacin mutane da wasu daga cikin dabbobi sai ya zama da ɗigun mani a kai su wasu kuma kamar irin misali kaji agwagi da sauransu kadi ba gani su kuma ƙwai ne za su yi ba haihuwar za a yi ba ƙwai ne shi wannan abin gashi kai in kana ba bukata in kace sai ka ce ka soya ba ka ce yunwa wai ciki ne kuma Allah ka yi da wani mai rai kuma ciki duka waɗanda abubuwan da baki ɗayan su wai duk su gagari Allah ba da yin halitta kala kala masu yawa in cikin mutane ne su maye su daban-daban su ma suka su mutanen ya zama su kalolin su ya saba da juna ɗabi'un su ya saba da juna amma wai duk waɗannan abubuwan da ya wai duk a ci ya kasa sake da waya mai maimaita su to shi ne Allah ya ce to ai shi da ban dace bai da waya kawai cewa aka yi abin ya zama kawai sai ya zama kamar yadda muke faɗa misali cewa kuma ba wai dole sai Allah ya ce abin ya zama da zai zama ba a'a in dai kawai Allah ya dabi a iya abin kawai shi kila sai ya zama sai wannan kawai misali ne Allah ya bamu wanda za mu gane wanda hankalin mu gauran mu kurum saboda ko mu da yawa muna abubuwa ɗin da ba sai mun ci ma gaban mu su yi ɗin ba kawai sai mu irin ji da irin shi ɗanu ba shi ba sai ka ci bakan kashi kashi ɗa ba ai za ka shi ɗa shi ba sai kawai kashi ɗa gani ne ido ba sai ka ci ka su kalli abu kaza ba sai sannan za su gani ba kunnan ka ba sai ka ci ya jiya ba zai ji ba to balle Allah madaukakin sarki a shi ma ba sai ya ce abin ya dawo kai tsaye in ya nufi abun to abin zai kasance sannan sai Allah madaukakin sarki ya ce fa subhana sarki ya tabbata ga Allah allazi wannan da biyadihi malakutu kulli shay'in gare shi ne ga ikon shi ne mallakar dukkan komai yake kuma wala wa ilayhi turja'un zuwa gare shi ne za a mai da ku baki daya ku sauran halitta a lahira wai ma'ana shi ne tunda Allah ya zano agun baki daya to sai ya faɗa ya faɗa sai ya ce to tsarki ya tabbata ga Allah ma'ana su Allah madaukakin yanzu ya tsarki kai ne da kanshi kenan ko su kafirai din sun yi imani ko ma ba su yi imani ba to shi Allah ya tabbatar da tsarkake ne shi da duk wani abu wanda suke jingina zuwa gare shi da duk wasu abubuwan da suke bauta wanda ba Allah ba to shi Allah tsarkake ne ba daga bane duk wani abu wanda suke watan kagawa saboda su kullun tunanin su ganin suka saboda su allolin nasu suka saba na waɗansu abubuwa ne wani na ice ne wani na zinare ne wani na azurfa ne wani na minani ga sunan dai shi yasa suka tambaye manzo sallama wai ya gaya musu shin wai shi Allah nashi wai na ne shi ya shin na zinare ne ko na azurfa saboda sun saba ganin wannan haka da suka saba ganin allolin nasu wai shi Allah nashi shin na zinare ne shi ko ko na azurfa ne shi kuma to shine sai Allah ya faɗa musu qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad yace ka faɗa musu shi Allah ne shi kada yake ba ta da kowa kuma bai haihu ba kuma ba a haife shi ba sannan kuma ba ya da wani wari ko kuma wani wanda kaɗe irin aikin da ya kai shi Allah ba shi to kaga duka da ake ake tafabar su amma duk da irin abin da aka tabbatar masu da dalilai da bilimi amma ba su imani ba to Allah ce sarki ya tabbata ga Allah wannan wanda biyadihi malakutu kulli shay'in mallakar dukkan komai yake gare shi ba za a ce ga hannun shi wani Allah bai daga bai kamar yadda muka faɗa irin mu saboda haka shi yasa ga in malamai duk sanda zaka tana magana ya an ce wajhu in dai magana Allah ne akai magana wannan ba za a ce fuska ba sai dai a ce zatin Allah kamar inda Allah ke faɗa cewa kullu man alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika zulzala wal ikram komai gaba ɗaya zai kare zatin Allah shi kadai zai saura ba za ka ci fuska Allah ba kamar fasaran gatari da wasu kai saboda da ka'ida akwai abubuwa da yawa a cikin alkur'ani waɗanda ladabi ga ubangiji dole ka fassara su da wani abu wanda ba za ka fassara da zahirin su karara ba yanzu misali a sai yanzu misali kamar sai wani mutum ya zo gare ka zai kama ka haka kai kuma kana so ka ci mai gayyar kama ka da larabci shi ne za ka yi latu a tuni umarni ne kaka ba shi gayyar kama ka ko to kuma cikin alkurani sai ka ci maka ji rabbana latu a firna shi ma umarni ne kaka ba Allah kuma ya duk kalmar ce larabci ne kaga ba umarni ba ne kaga dole a yi ladabi ba magana ba magana ka ci umarni ne kadan ka ba Allah ga ya kama ka ba ya Allah ga ka kama ruwa ba shi bane ba roƙo ne ka kai ya Allah ga ka kama mu roƙo ne ka kama Allah amma in wani da kace la tu akhizna ga ka kama mu umarni ne ka ba shi to kaga misali ne irin waɗannan suna nan zuciya ce alƙur'ani to shi ma sai a ce amma kuma yanzu irin wannan ne an ce huska Allah sai a ce huska Allah to malamai su kan ba su yarda da wannan ba waɗanda suke ahlus sunna na gaskiya ba su yadda da kana jingina irin waɗanda gaɓe ga Allah ba sai da a yi tawilin su dama abuwa ne guda biyu ko a yi tawilin su ko kuma a basu haka na kawai ka a basu na kawai a wuce shi kenan shi ne ka'ida ko malamai haka sun kasu kashi tun daga sahabbai har abin da ya gangaro ƙasa za ka ji wasu malamai sai suna cewa wai a salaf su ne suka yi tafwidi nasu in ba su fassarawa wai khalaf su ne suka yin ta'awilin nasu amma malamai suka ce ba haka nan bane ba dukansu kuskure ne cewa ganin aka ce da tawilin da tafwidin duka an samu su daga salafu da aka ce salafu da bakin sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'in dan ka ce khalaf kuma abin da yayi bayan su kuma kawai yanzu inda muke da bakin kamar dai a cikin shekara 500 haka ga abin da ya gangaro haka to shi yake magana to wai shine ake ce makhalaf to sai suka ce ai tun daga salafu tun da an samu su sai na Abdullahi bin Abbas sun yi tawilin irin waɗannan ayoyi su irin wasu ma abin na habi aidin da irin waɗannan duka suna fassara su da wani abu da daban shi yasa aka ce wata rana wani yanzu irin wannan makarantar ta waɗanda suke fassara irin wannan kalmomin kai tsaye sai a jigina su ga Allah cewa wai a wajen rabbika da sauransu to shi sai ya tambaya ga malami don a jami'a ne haka sai yake tambaya lecturer din cewa to wai yanzu da Allah yake faɗa cewa kullum man alaiha fanin waya baqa wajhu rabbika to wai yanzu da aka ce wa qawl rabbika to ne an ka ci yanzu fuska Allah ɗaya za ta ragewa to wai ina to banda sauran jikin shi sauran jikin mutuwa za ya shi fuska ɗaya ce za a bari kaga tun da an ce fuska ɗaya misali an ka bi fassara su misali ko sai a ce fuska kawai to shi in dai fuska ce kawai ta rage to ina sauran jikin yake kenan shi ya mutu kenan fuska ɗaya to an taɓa ganin kuma halitta da ɗan fuska ɗaya kuro ba sauran jiki to ka gani to irin wannan gabuwan duka su ne misali kuma karshe aka kasa bashi amsa to kaga duk irin waɗannan da shi yasa dole sai a yi ladabi ba haka ba za a ce fa subhana zai biya dihi malakutu sarki ya tabbata ga Allah wanda mallaka komai yake ga hannu ne ba kai mukaddara ba sai mu bi su taslimul jadali sai mu ce wai ai a ce da hannun din sarki ya tabbata ga Allah wanda mallaka komai yake ga hannu ne to nan ma shi ma akwai wata wani a gare su hayi domin ka ce ga hannu ne komai yake to komi wa al'arshi yana cikin komi din ko tunda shi ma halitta ce ta Allah to kuma sun ce bisa al'arshi yake to yana yiwa ga bisa al'arshi kuma ga al'arshin ga hannu ne kuma misali mun ka dauka cewa hannu aka nufi misali ko to ya ce biye dihi malakutu kulli shay'in komi in an ka fassara su da fassara su cewa ai ga hannu ake nufi din misali to kenan har da al'arshi ga hannun Allah yake kuma ga shi sun ce ko bisa gare shi yake kuma kaga nan ne ba ta ba ta gyaruwa nan haka yawa saboda haka ba za a ce Allah ba watan hannun shi a matan mallaka komi yana gare shi a yanzu kaga misali da yawa za ka cewa a koda muna ne da hausa sai ka ce ka aiwa ne ai komi na shi yana hannun wani ko to wanda aka can ga hannun ne ka zuwa ganin misali ga abubuwan bai duk lamura ne gaba ɗaya suna nan ga hannun ne rike hannun ya rike kanka kaga ba shi aka nufi ba yawa to shi ne to shi ne biyan himar kudu kulle shi ne wanda wai gare shi ne mallaka komai yake baki daya sannan kuma wa ilai turja'un kuma zuwa gare shi ne za a maida ku baki daya wanda shi sama da suke cewa shi yasa kamar yadda muka faɗa a farkon karatun mu cewa ita wannan sura ta suratul yasin ana ce mata qalbul qur'an ko wanda mun faɗa hadisi ne manzon sallallahu alaihi wasallam haka nan ana ce mata ita ce zuciyar alqur'ani saboda aka ce ta tattaro bisa ga kadaita Allah maganar tauhidi tunda ai mun ji dalilai da hujjoji waɗanda suke tabbatar da lalle Allah shi dole a bauta ma saboda dalili da kaza shi yayi kaza shi yayi kaza don an ji wannan din sannan kuma ta tsara akan maganar manzanci ai rawa da an samu tauhidi shine aka dawo da la ilaha illallah kusa to manzanci kuma shine Muhammadu Rasulullahi kenan kuma shi ma kaga ta yi bayani akan tabbatar da manzancin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lalle Allah ya koshi sannan kuma ta yi magana akan tashi alkiyama to kaga duk waɗannan abubuwa ne waɗanda suka rataya da imani ga zuciya to shi yasa ake ce mata qalbul qur'ani din zuciyar Qur'ani to kuma wannan shine kashin ta ita wannan sura ta zuciya sun din a insha Allah za mu shiga a farkon suratul safat na suratu yaqin makiyatun wa hayatun wasnatani wa samanuna aya bismillahir rahmanir rahim was فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان معرض صدق الله العظيم
wannan ita ce suratu safati wanda ana ce mata suratu ya kaɗin kuma yawa wanda suke haka nan da duka ana karanta haka nan da za a samu surori waɗanda kuta suna da suna ba suna guda ba a wasau da kana ce mata suratul safati kuma ana ce mata suratul yaqin a wannan sura da ke ce mata suratul safati sannan makiyatun an saukar da ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana garin makka wa hiya mi'atun wa thnatani wa thamanuna aya tana da kuma aya tana da aya 182 aya 182 ne duk da ke tana daga jerin surori hakan ga ba su ka tsayi ba su surin nata to shi tana da ayoyi guda 180 sannan tana fara da haka bismillahir rahmanir rahim wasafati saffa Allah ba zai ce wasafati yace ina rantsuwa da mala'iku masu yin sahu sahu saffan sahu sannan fazajirati yace ina rantsuwa da mala'iku masu yin tsawa wata shi ne ga ga giragizai kenan masu yin tsawa ga giragizai zajiran tsawa fattaliyati yace ina yin rantsuwa da masu yin karatu na alkur'ani zikiran karantawa sai yace abinda an jawabin rantsuwa shine inna ilahakum lallai ubangijin ku ya ku mutanen garin makka lawahid yace wallahi shi kadai ne baya tare da wani Allah don haka Allah shi kadai ne shi kadai ka halitta ta ba tare da wani wanda yake sa mashi hannu a cikin abin da yake yi ba wanda nan Allah madaukakin sarki ya yi rantsuwa kamar yadda aka sani shi Allah yana da iko da ya yi rantsuwa da duk abin da yake so cikin halitta ta amma mu aka ce ba za mu yi rantsuwa ba sai da Allah yawa amma shi Allah yana iya rantsuwa da duk abin da ya gada ma cikin halitta ta shi saka ji sai rantsuwa da dare wallahi ko idza ya gasha irin wadduha wallahi idza tajakum irin suwan najmi idza hawa da sauran dai duka surun da Allah ya ce rantsuwa ga su ne to shi Allah ya gada maka ya rantsi da dare ya rantsi da rana ya rantsi da da da da kowace shamsu wato haka sun duka dai to shine ake cewa shi Allah mulkin yana da iko wanda zai rantsuwa da duk abin da ya kaso cikin halitta ta amma mu in zamu rantsuwa dole sai dai mu rantsuwa da Allah ne subhanahu wataala sannan da aka ce wasafati safa din nan Allah yana rantsuwa da masu yin sahu sahu sahu wanda sai aka ce mala'iku to wannan ɗaya ne daga cikin fasarori akwai inda aka ce kuma suna cewa ma'anar masu yin sahu-sahu da aka ce masu yin sahu-sahu wurin sallah mu zai kenan wannan sahun da aka yi na sallah to shine Allah yake rantsuwa da su ba kuma aka ce har yanzu bayan wannan kuma Allah yana rantsuwa da masu yin sahu ne a wurin jihadi da aka zo tunda suna yin sahu ne su ma to wannan sahun na na masu jihadi to da shi yake duka dai wannan yana dauka kuma aka ce wasafati din nan wato Allah yana rantsuwa ne da mala'iku da suka yin tashi sama tunda kaga suna da fuka-fukai da su mala'iku to wannan miƙa fuka-fukan da suka yi din to shi ne Allah yake magana da wannan wasafat da yake rantsuwa da shi ne duka da an fassara da haka nan a cewa wasu ko suka ce ka ba malaiku ba tsuntsaye ma ne su ne Allah yake sun da kaga su sun da sama su ma za ka suna miƙa fikafikan su ma to shi ne aka nufin wai waɗannan malaiku da suka tsuntsaye da suke miƙa waɗannan fikafikin nasu to su ne Allah yake magana su ne yake rantsuwa da su ne to duka dai wannan ya shiga in ka fassara da malaikun kawai shi ma ya shi ne wasafati Allah yana rantsuwa da masu yin sahu sahu safan safan sahu sannan fazajira ce kuma yana rantsuwa da masu yin tsawa watan zajira shine tsawa aka ce shine mala'ikun da suke yin tsawa ga giragizai wanda kamar yadda muka faɗa kwanan baya cewa wato su mala'iku da waɗanda Allah ya ajiye waɗanda wannan tsawar da suka yi da waɗannan giragizan suke kuma tsawar da suka musu ne misali kora su ne suka yi zuwa ga inda aka su tafi su yi wuri kaza su da kajan ai wannan tsawar to wannan giragizan an masu tsawa ne akwai wani wanda aka ci ba su umarni da su yi can wajen to shine a wanda kaga nake cewa kaga shi yasa yana daga cikin abubuwan da suke tabbatar da watan a in Allah ya tashi halakar duk duniya gaba ɗaya ba wani abu ne gare shi ba tun da zo ga shi tsawa da Allah yake sa mala'iku suka yi ga ruwa ga ga wannan gina ki zai su can sama suka yi ta ba ko ba da mu suke ba da waɗancan gina ki za a ke amma in an kai mu da annan ƙasa zai mu kawai da mu ake in an kai wata mai ƙarfi kwarai sai mu ya zabura to ina da an ce mala'ika ya taho kusa gare mu kuma ya zama mu zai yi ma ba wani ba nan ba kusa gare mu yake ba ko ba da mu yake ba can da da girgize yake kuma can sama ba kusa ba bare to kaga shi yasa Allah ya gara ma da malaika bare da sadiya wa dunas a cikin duha halaka su baki da shi yasa duk su kafirai kuka ji ana cewa an halaka na al'ummomin da suka gabata dama malaika zuwa ne ko zai mutsawa shi kina an gama ko mutanen annabi lutu kuka ji an ce cewa an dauki garin su wanda garin daga shi an kai sama wanda an ga ci dan kada shi sama sosai inda har malaiku suna jin kukan zakarun garin sannan sai aka jirkita shi haka kuro kamar da kasa an jirkita wai na haka to haka na kuma mala'ika guda ne wannan yake subhanallah duk ganin gaba ɗaya mai haka ne subhanallah to shi yasa iko na Allah madaukakin sarki watan ba karami bane to shi yasa Allah ce a a fazajira ce sajira kuma wasu malamai suka ce wannan mahaukawa din nan malamai ne Allah yake rantsuwa da su ba wato shi malamai waɗanda suke masu a yin wa'azi tun da kaga wa'azi ne za a karanta ma ayoyi da sai waɗanda za a gwada maka abubuwan da ba daidai ba kaga ya zama kawai ana matsawa kenan ko to shine wasu malamai suka ce a nan malamai ne da suka yi wa'azi ga mutane su ne Allah ka rantsuwa da su waɗin shine fa zajira ce kuma sannan malamai suna cewa shi duk abin da ga Allah ya rantsuwa gare shi to matsayin girmamawa ne ga wannan abu mai samu don duk abin da Allah ya rantsuwa da shi ya to Allah ya girmama wannan abin ba to shi yasa duk waɗanda abin da kaga Allah ya rantsuwa da su ba matsayin girmamawa ne gare su to shine fa zajira ta zajira sannan fataliya ta zikira Allah ce kuma yana yin rantsuwa da masu karatun alqur'ani masu karatun alqur'anin nan wato shine ana nufin dukkanin masu karatu baki daya duka ko mutane ne ko aljanu ne ko ma wane ne da inda yana karatu ne to waɗannan masu karatun duka Allah ya rantsuwa da suwa shi ne fattaliyati Allah yana rantsuwa da masu yin karatun alkur'ani zikiran watan karatu ma'ana karantawa ɗin wanda kuma ake cewa a wannan zikiran ɗin kuma yana iya shiga watan dukkan wani nau'i na zikiri wanda mutum za yi duk ya shiga ciki duk wani nau'in zikiri wanda za ka yi na tasbihi na tasbihi za ka yi ko salati ga manzon sallama ko la ilaha illallah ko dai wani irin kana ne duk ya shiga ciki don ka duk mai ne shi ma Allah ya rantsi da shi yadda to shi ne abin da jawabi na rantsuwa inna ilahakum lawahidun lalle Allah wato shi ne ubangijin ku lawahid ya ce wallahi maka da shi ne shi kadaya to dai lokaci ya kuma za mu tsaya sai mun dawo insha Allah sai mu tashi rabbul mashhad rabbul samawati wal ardi muna fatan da muka daidai Allah karɓa muna kurakuran mu Allah ya yafe muna Allah fahimtar da mu daidai ba mu kun gyarawa alfarma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna fatan dukkan ne wanda muke gudanarwa a cikin wannan wata Allah ya karɓa muna dukkan alkhairan da a cikin wannan wata muna roƙon Allah ya tabbatar mana ya bamu muna san mu roƙon Allah ya samu daga cikin bayan da yake wata a cikin wannan wata alfarma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na to to masha Allah to shine wani ba Allah ne ya aiko da sako na dabino na to sani ko a sani na to sani to dai wanda an san an da gane shi dai ko to shine ya aiko da dabino sarka yana neman addu'a to Allah ya saka mishi alkhairi Allah ya karba wannan khidma da yayi da sauran dukkanin jama'a da suke neman addu'o'i a kan bukatun su daban-daban da waɗanda suka halarci wannan wuri da kuma waɗanda suke suna sauraron mu da kallon mu ta wurare masu nisa duka dai Allah ya san bukatun mu baki da Allah ya biya mu da baki daya Allah kuma ya karba mu da dukkanin abin da muke gudanarwa addu'o'i dukkanin abin da ya tsananta ga al'umma musulmi muna fatan Allah ya yi mu da baki daya Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali da nasuwa da arziki alfarma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ba mu dukkanin abin da muke fata na kai na duniya da lahira dukkanin abin da za a cutar da mu rayuwar mu duniya da lahira muna fatan Allah ya kare mu daga gare shi alfarma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله